الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo ubangijin da ya sake kaddara haduwar mu a wannan safiya ta ranar lahadi sha biyu ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya yi dace da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi Isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi daga cikin wannan littafi mai suna maqamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi na jiya mun gama makama ta ashirin da ɗaya kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi makama ta ashirin da biyu ita ce wadda ake kiranta da sunan alfuratiya an jingina ta zuwa wata babbar ƙorama wadda ake ce mata alfurat wadda take birnin kufa da do abin da yake zagayen nan wato ƙorama ce wadda take tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙoramu guda hudu wanda ake zana su cewa wai asalinsu yana daga gidan aljanna irin su irin su ƙoraman nil da makamantansu haka dai ake faɗa قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الثانية والعشرون الفراتية haka da haris ibn hammam annahu qala haris dan hammam yayu hikaya shi yake cewa awaitu fi ba'd al-fatarati ila siqi al-furat na taro jiki a sharan wasu lokatta wanda suke na rashin aiki zuwa gonakai na ƙoramar furat lafazin alfatarat wato jam'i ne na fatra lokaci wanda yake na rashin aiki an gane ko ya ahalal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhira shine yake cewa na taro jiki a sharan wasu lokatta waɗanda suke na rashin aiki ila suke furati zuwa gonakai wanda suke na ƙoramar furat ma'ana gonakan da ake shayar da su da ruwan ƙoramar shine ake ce masa asikiyo ana an gane ko domin lafazin asikiyo dukkan gona wadda ake bar ruwanta da guga shine asikiyo kamar garka kenan anan da muke faɗa ko kuma ya kasance sikil furat wato garuruwan da suke da makwabtaka da wato ƙoramar furat wanda suke shan ruwa daga wannan ƙorama falakitu biha kuttaban sai na haɗu da wasu marubuta abra'a waɗanda suke mafi ƙwarewa min banil furat wato game da 'ya'yan furat 'ya'yan furat furat shine muhammad ibn musa ibn hussein ibn furat yana da 'ya'ya guda hudu waɗanda suke malamai ne kuma waɗanda suke masu daraja da ahmad da shi da Ali da kuma Ja'far sannan da Ibrahim dukkansu ‘ya'yan wato alfurat ne shine Muhammad ibn Musa wannan ibn Hussein ibn al-Furat an jingina su ne zuwa kakan kakansu shine sai yake cewa na haɗu da kuttaban marubuta abra'a waɗanda suke mafi ƙwarewa min banil furat game da ‘ya'yan furat wa a'azaba akhlaqan min al-ma'il furat waɗanda suke mafi daɗi ga ɗabi'u game da ruwa wanda yake daddaɗa alma'ul furat ruwa wanda yake mai daɗin haɗiya wa asqainakum ma'an furata fa ataftu bihim yake cewa sai na karkato na haɗu da su li bihim saboda tacewar ɗabi'arsu lali zahabihim ba dan kwaɗan zinaran da ke hannunsu ba wa kasartuhum na yawaita tare da su li adabihim saboda ladabinsu lali ma'adibihim ba dan abincin da suke shiryawa na walima fajalastu minhum adraba qaqa ibn shawr sai na zauna da wasu makamanta da qaqa dan shawr wato daga cikin waɗannan jama'a wato shi qaqa ibn shawr wani mutum ne wanda suke sanya misali da shi su jama'a ta larabawa a wajen kyautata makwabtaka mutum ne wanda yake ya yi fice a wajen kyautata makwabtaka ga makwabcinsa shi ne wani mawaki yake cewa wa kuntu jalisa ka'aka ibn shaurin wala ya shika bi ka'aka in jalisu bahuku sinni inna baku bi khairin wa inda sharri mitiraƙun abusu yake cewa na kasance abokin zaman ka'aka ubun shaur yace shi ka'aka ubun shaur abokin zama baya tsiyata game da shi mutum ne mai matukar dariya ta haƙura idan abokan zamansa suka yi furici dangane da alkhairi zai yi murna dangane da abin da kowa faɗa amma duk lokacin da wani sharri ya faru sai ka ga mutum ne wanda yake sunkuya kai sannan ya ɗaure huska baya buƙatar a yi abin da zai keta mutunci a wajensa shi ne ya ce to irin waɗanda suke makamanta dangane da ƙaƙa ya ce na zauna da su daga cikin waɗannan jama'a wa wasaltu bihim ilal kauri ba'da haur na sadu a sanadiyar zama da su zuwa da tsuwa ba'da hauri bayan tawaya bayan da na ja da baya sai gani na daɗi ta kowane ɓangare hatta innahum har ka ce hatta innahum har aka kai lokacin da su jama'ar ashrakuni suka tarar da ni fil marta'i a makiyaya inda suke kiwo tare muke kiwo ma'ana duk abin da suke ci ni ma shi nake ci wal marba'i kuma da masauki gidan da suke zaune ni ma anan nake wa ahalluni mahallala anmulati min al isba suka ajje ni matsayin wato ita ce gaba daga cikin yatsotsi yadda ka san gaba ɗaya daga cikin yatsotsi haka nake tare da su wattakazuni ibna unsihim inda alwilayati wal azl suka maida ni ni ne dan ɗebe kewarsu wato ma'abucin ɗebe kewarsu inda alwilayati a lokacin samun wani makami wal azli da gushewarsa lokacin da aka samu matsayi ni ne wanda yake ma'abucin ɗebe ke wasu sannan lokacin da a gushe ma kuma ni ne kenan hali wanda yake na daɗi da wahala ni ne dai wanda yake ma'abucinsu a wajen ɗebe kewa wa khazina sirrihim fil jiddi wal hazl ni ne wanda yake mai taskance asirinsu dangane da magana ta gaskiya ko kuma wadda take taurigi fattafaka al'amarin sai yayi dace an nudibu fi ba'dil awqati wato aka kiraye su a sharan wasu lokatta listiqra'i mazari'ir ruzdaqat domin bibiyar gonakai waɗanda suke na ƙauyuka faktaru min aljawaril munsha'at jariyatan halikata shiyat yake cewa faktaru sai suka zaɓi jariyatan wato jirgin ruwa halikata shiyat wanda yake mai baƙin launi minal jawari daga cikin jiragen ruwa almunsha'ati waɗanda suke manya-manya aljawari jam'i ne na jariya jariya wato shine jirgin ruwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna lamma bagal ma wa hamalnakum fil jariya jam'unsa kuma ga yacan walahul jawari almunsha'atu fil bahri fil bahri kal a'lam ko kuma wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam shine sai yake cewa faktaru sai suka zaɓa min aljawari daga cikin jiragen ruwa almunsha'at waɗanda suke manya-manya jariyatan sai suka zaɓi wani jirgi halikata shiyat wato mai baƙin launi mai baƙin fenti kenan alhulk wato shine baƙi lut ga can alhawalik jam'i ne na halik shine yace halikata shiyat wato mai baƙin launi tahsabuha jamidatan wanda kana zaton cewa jirgin a tsaye yake akan teku wahiya tamurru marras sahab alhali ita ko tana shudewa irin shudewar wato girgije lokacin da ya zubar da ruwa ya dawo watan sabu wato tana sulala fil hababi a cikin kunwa kalhubabi yanda ka san kamar mucijiya summa da auni sannan sai suka kiraye ni ilal murafaqati zuwa abutarsu a wannan tafiya da za su yi falabbaitu sai na amsa bi lisanil muwafaqat da harshe wanda yake na ba da haɗin kai falamma tawarrakna alal matiyati dahama lokacin da muka yi taimatal ma'ana muka zauna akan almatsiya wato shine jirgi addahama wanda yake baki kirin a nan lafazin almatsiya yana nihin shine bato wata babban alwaliya muka shiga cikin alwaliya wato jirgi almashiyata alal ma'i wadda take mai tafiya akan teku alfaina biha shaikan sai muka samu wani dattijo a cikin jirgin alaihi sahakur sirbalin a jikinsa akwai tsahin tufafi wasibbun balin wato da rawani wanda yake tsoho jagwab fa'afatil jama'atu mahadarahu jama'a dukkansu sai suka kyamaci mazauninsa wa anna fatman ahadarahu suka yi Allah wadai ga duk wanda ya halarce shi wanda ya je ya zauna da shi ma jama'a Allah wadai suke masa wani dattijo ne daga shiga cikin jirgi kawai sai suka gan shi ga shi da tsahin tufafi ga tsohon rawani sai suka ringa wato kyamatar mazauninsa kuma duk wanda ya je an gane ko wa annafat suka yi Allah wadai da man ahadarahu wanda ya zo da shi ya sanya shi cikin jirgin suka masa Allah wadai wa hammat suka yi niyya bi ibrazihi min safina dangane da fitar da shi daga cikin jirgin laula ma saba ilaiha min sakina ba dan abin da ya dawo zuwa ga jama'ar wato na natsuwa falamma lamaha min nasfi qala zillihi lokacin da shi wannan dattijo ya hango nauyaya inuwarsa game da mu wastibira da ɓallihi da sanyaya neman sanyaya ɓallihi wato yayyafinsa ya ga dai cewa mun kyamace shi ta'arraba sai ya bujiro lil munafasati domin yin hira ya nemi cewa a fara hira fasun mita sai aka kawaitar da shi aka ce ya ja bakinsa ya kyale wa hamdala ba'da ana abasa ya ce alhamdulillahi bayan ya yi atisha fama shummita babu wanda ya ce masa ya rahamukallah fa akrada sai ya ji kunya ya ja bakinsa ya kyale yanzu rufi ma alat haluhu ilaihi yana kallon abin da halinsa zai koma zuwa gare shi wa yantaziru nusratal mabgiyi alaihi yana jiran samun taimako na wanda aka zalunce shi ya ga abin da Allah zai yi wajulna na hannu fi shujunin min jiddin wa mujunin sai mu ko muka yawo ta fi shujunin a cikin fanni fanni min jiddin na zance wanda yake na gaskiya wa mujunin da wanda yake na ƙarya ila an itaraba zikirul kitabataini har izuwa lokacin da ambatan wato rubutu guda biyu ya bujiro mana wa fadlihima wato da fifikonsu wasu biyani afdalihima da bayani dangane da mafificinsu wanne ne ya fi daga cikin rubutun nan guda biyu faƙala ƙa'ilun sai wani mai faɗa ya faɗa ya ce inna katabatal insha'i ambalul kuttabi marubuta na insha al'insha shine ƙaga zance abinda ba a yi ba ka rubuta an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan ko ba kowa ba yake iya irin waɗannan sai waɗanda suka ƙware akan wannan fanni shine sai yake cewa inna katabatal insha lafazin kataba jam'i ne na katib marubuta na insha ambalul kuttabi yace su ne mafi ƙwarewar marubuta domin abin da ba a yi ba ne za su tsaya su tsara kamar an yi kamar yadda malam ya yi wannan littafi duka yana daga cikin insha. wa mala ma'ilun ila tafdilil hussabi wani mai karkata sai ya karkata zuwa fifita alhussabi su ne malaman lissafi an gane ko malaman lissafi sai ya fifita su wa hataddal hijaju yake cewa kafa hujja bayar da hujja sai ya tsananta kowa sai jayayya ake yana kawo hujjar sai ya ce a'a waɗannan sun fi wannan ya ce waɗannan sun fi wamtaddal najaju gardama wato tazarci hatta iza lam yabqa lil jidali matrahun yace har aka kai lokacin da wata hura bata rage ba lil jidali ga jayayya wala lil mira'i masrahun babu wata matafiya dangane da gaddamar da ta kunno kai tsakankanin su ma'ana abu ya kai makura qala shaykh sai dattijan yace laqad aksartum ya qaumul lagaba ya ku mutane haƙiƙa kun cika hayaniya wa asartum sawaba wal galaba yace kun binciko as-sawaba abu wanda yake dacacce wal galaba da wanda yake kuskure kun binciko su kun gauraya su abu daya lafazin asartum an tsago shi ne daga al-isara al-isara shine tono ƙasa ka burciko ta shine can ubangiji ta'ala yake cewa fa asarna bihi naqa'a shine yace wa asartu sawaba kun binciko as-sawaba abu wanda yake dacacce wal galaba da kuskure kun hada su gu daya wa inna jaliyatal hukumi indi yake cewa bayyanar da wannan hukunci a wajena yake bartabu bi naqadi abinda nake so ku yarda ku gamsu dangane da jinjina ta wala tastaftu ahadan ba'di kar ku tambayi daidai da mutum ɗaya bayan jawabin da zan muku sai ya ce ilamu ku sani anna sana'atal insha'i lalle sana'a ta ƙaga wani zance a zo da shi a rubuta shi ya ƙayatar da jama'a ya ce arfa'u shine mafi ɗaukakar daraja wa sana'atal hisabi ya ce amma sana'a wadda take ta lissafi amfa'u ita ce mafi amfani wa ƙalamal mukatabat ya ce alƙalamin wa kalamal mukatabati kusan da cewa lalle alkalamin almukatabati wato shine insha'i kaga wani abu kenan shine yake nihi da mukataba yace khadibun yace me neman an gane ko khadibun yake cewa me soyayya ne me neman aure ne ma'ana me magana ne ta kauna da soyayya wa kalamal muhasabati ya ce alƙalamin lissafi haɓibun ya ce shi kuma mai yayimowa ne ma'ana mai itace ne wanda yake yayimo icce wanda yake na ƙwarai da wanda yake lalatacce ma'ana abin da yake nihi a nan da ya ce wa ƙalamal mukatabati haɓibun lafazin haɗib shine mai neman aure minar ba ne neman aure ma'ana shi alƙalamin waɗanda suke masu insha'i wato mai magana ce wadda take ta soyayya ma'ana zai sanya jama'a su kaunace su duk wanda ya karanta zai ji daɗin littafin ya ce amma shi alƙalamin wanda yake mai lissafi haɗibun ya ce mai yayi mu itace ne da wanda yake na ƙwarai da wanda yake lalatacce komai yayi mowa yake akwai daidai akwai kuskure a cikinsa sai ce wa asatiral balagaci wato littattafai na albalaga iya zance tunsaku rubuta su ake litudrasa ya ce don a karanta wada satiral husbanat yake cewa su kuma littattafai na lissafi tunsaku ya ce goge su ake wata durasu a shahi abin da yake cikinsu tunda shi lissafi ba wani karanta shi ba ake ran da aka gama amfani da shi kawai sai a sanya a shahi kuma wani sabo za a rubuta amma shi kuma insha'i rubutawa ake don a karanta ya ce wal munshi'u shi wanda yake mai kaga wani zance juhainatul akbar wato shi ne wanda yake juhaina na hakikanin labari ma'ana duk wani labari a wajen wato malamin da ke kaga wani zance ake samu shi ne zai rubuta hikayoyi da dukkan wani tarihi abin da ya gabata shi ne ya ce wal munshi'u mai kaga zance juhainatul akbar wato shi ne wanda yake mai hakikanin labari an gane ko wa haqibatul asrar shine kuma burgami wanda yake mai taskance dukkan wasu asirrai a cikinsa suke wa najiyul uzama shine kuma abokin ganawar manya-manyan jama'a wa kabirun nudama kuma shine shugaban abokai waɗanda suke na sha wa qalamuhu alƙalamin sa yace lisanud daula shine halshen wato birni wa farisul jaula wato shine mahayi na wanda yake aljaula an gane ko wato runduna ta yaƙi ta gari wa farisul jaula wato shine kumandan na aljaula ita ce runduna ma'ana kasancewar shine dukkan wani abu ta ɓangaren shi ake samu tunda shi yake rubutawa duk abin da yake na ƙasa sananne da dukkan abubuwa waɗanda suke na arziki waɗanda suke fitowa wa luqmanul hikima kuma shine luqmanul hikima an gane ko ya kamanta shi da luqman wato kasancewar duk wata hikima a ana samunta ne a cikin insha wa tarjumanul himma yake cewa shine an tamfara shi wanda yake na himma ta ƙasa duk abin da za a yi shine zai tarjama da waɗanda suka zo wanda ba sa jin harshe in za a kulla wata mu'amala shine an tamfara shi wa huwa al-bashir wan nazir shine mai bada albashir dangane da ci gaban ƙasa wan nazir kuma shine mai galgadi dangane da wato ja baya na tattalin arzikinta wa shafi'u kuma shine mai ceto wasafir kuma shine jakada na ƙasa yace bihi yace da shi ne tustaklasu sayasi wato ake tsamayar da garu a kiyaye su a sayasi jam'i ne na sisa wato shine garu kamar yadda Allah yake cewa wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ub wa tumlaku nawasi da shi ne ake mallakar ƙoƙuwar kai annawasi jam'i ne na nasiya wayu qutadul asi da shi ne ake janyo al'asi wanda yake mai laifi wayu dunal qasi da shi ne ake kusanto da wanda yake na nesa yace wa sahibuhu ma'abucin insha bari'un min tabi'at kubutacce ne dangane da biyar laifi ba wani laifi da ya balantana da za a bi bayansa aminun kai da su'at amintacce ne dangane da makircin annamimai muqarrabun an gane ko wani annamimanci za ka yi littafi ne ya zo ya kaga ya rubuta kenan ba maganar a zo a yi annamimanci a ce ya tauye haƙƙin jama'a dukiyar ƙasa ya ɓoye muqarrabun yake cewa abin yabo ne bainal jama'a tsakankanin jama'a ghairu mu'arrabin ba abun bujurowa ba ne linazmil jima'at wato domin tsara wato littattafai su ne girgam waɗanda suke na ƙasa wanda ake rubuta dukiyarta a ciki falamman ta hafil fasli ila hazal fasli lokacin da ya tuƙaƙe dangane da rabe hukunci zuwa wannan iyaka lahaba milla mahatil ƙauni sai ya hararo dangane da kallon jama'a anna huzdara a hubban wa bugudan cewa ya shuka so da ƙi a cikin zukatan jama'a wa arda ba'aban ya gamsar da wasu jama'ar wa ahfaza ba'aban wasu ko ya fusata su domin wasu suna ganin shi lissafi shi yafi wasu ko suna ganin cewa insha'i shi yafi shine a kaga wani zance to saboda haka ya shuka kenan so da ƙi a cikin zukatan jama'a wasu ya gamsar da su wasu ko ya fusata su lokacin da ya hango haka fa aqaba kalamahu sai ya bi bayan zancensa bi an ƙala sai ya ci illa anna sina'atal hisabi sai dai kusan da cewa sana'a ta lissafi mawdu'atun ala tahqiqi wato an azata ne ho akan tabbatarwa domin shi lissahi ba abu bane ba wanda yake karazibi sai an tsaya an tattance an san yaya al'amarin yake sannan a rubuta wa sana'atul insha'i ita kuma sana'a ta kaga wani zance mabaniyatun ala talfiki yace an gina ta ne akan hada abubuwa waɗanda suke mabambanta ciro can ka hada da can shine malamin insha'i yake duk wasu zantuttuka ne ya ciro wannan kalma ya ciro wannan ya hada abu daya wa qalamal hasibi babidun yace alqalamin mai lissafi babidun mai tattamcewa ne shi sai ya tsaya ya tantance lalle haka lissafin yake sannan ya rubuta wa qalamal munshi'i shi ko alqalamin malamin insha khabitun mai fagamniya ne duk abin da ya sharo rubutawa yake khabitun mai fagamniya ne sai ya ce wa baina itawati tawzifil mu'amalat wa tilawati dawamir sijillati baunun yace tsakankanin itawati tawzifil mu'amalat wato karu wanda yake na rabo na mu'amala lafazin al'itawa wato shine dukiya wadda ake hadawa ta baitul mal wadda ake karba a hannun jama'a an gane ko yake cewa wa baina tsakankanin itawat dukiya ta tawziful mu'amalat wato shine sanya aiki na mu'amala ta ƙasa da ake ma'ana a karkasa kowa a bashi raban shi wane ya aiki kaza wane ya aiki kaza a wata yana da albashi kaza yace tsakankanin wannan waɗila wata ɓawamir sijillat da karatun littattafai waɗanda suke na girgam yace baunun yake cewa akwai wani bambanci akwai bambanci wanda yake kwarai la yudrikuhu qiyasun yake cewa qiyasi baya riskarsa wala ya atawiruhu iltibasun yace rikita al'amari kuma baya baya bujuro masa lafazin ƙawamir jam'i ne na ƙaumar ƙaumar wato shine littafi asijillat shi ma jam'i ne na sijil asijil wato shine littafi an gane ko kamar yadda Allah yake cewa yawma naqwi sama'a ka qayyi sijilli lil kutub asijil wato shine littafi ma'ana wai tsakankanin dukiya da ake kawowa ta baitul mali a kasa kowa a bashi aikinsa a ce a wata ga albashinsa da kuma karatun irin waɗannan littattafai waɗanda suke na girgam malam yake cewa akwai bambanci bambancin ko wajen amfana shine sai yake cewa kiyasi baya riskarsa kuma wani rikita al'amari baya bujiro masa sai ce izil ita wasu sani dai ita dukiya karajin da ake kawowa bai tilmali tamla'ul akiyasa yace yana cika wato jaka da kuɗi tamla'ul akiyasa yana cika wato dukkan wata jikka yace wa tilawatu shi kuma karatu tufarrigur ra'asa yake cewa yana wohintar da kai ma'ana yana wohintar da tunani duk lokacin da ka cika karatu da yawa ya wuce iyaka baka bacci to za ka samu shine kamar sirminaj duk abin da ka riga ka sani baki ɗaya sai ya zube an gane ko kenan akwai bambanci shi waccan dukiya da ake kawowa asusun ƙasa take cikawa shi kuma yawaita karatun nan abin da yake shi kuma wohintar da kwakwalwa yake duk abin da karkai karke ya gushe kenan akwai bambanci a nan shine sai yace kiyasi wato baya riskarsa yace kuma rikita al'amari ba ta bujiro masa sai yace wa karajul awariji yace karo na ƙauyawa da ake kawowa yace yugunin nazira yana wadatar da mai kallo an gane ko idan ka kalla za ka ga cewa an samu ci gaba wastikrajul madariji ya ce amma neman fitar da abin da ke cikin littattafai na ma'ana yu'annin nazira wato yana wahalatar da dodon ido ma'ana idanka yana wahala duk lokacin da za ka kalli littafi kana karantawa akan cewa sai ka fahimci abin da yake cikinsa na ma'ana shi kuma wancan abin da ake kawa na karaji abin da yake wadatar da masu kallo suke za su ga cewa an samu ci gaba hankalin jama'a ya kwanta ya ce summa innal hasaba sannan ka san da cewa malaman lissafi hafazatul amwali su ne masu kiyaye dukiyar jama'a wa hamalatul afqali kuma su ne masu ɗaukan nauye-nauyayen jama'a na ƙasa wannan qalatul asbatu su ne masu ciro labari waɗanda suke tabbatattu amintattu su ne za su ba da lissafin cewa ƙasa ta ci gaba ko ta ja baya wasafaratu siqatu su ne jakadu waɗanda suke amintattu an gane ko domin su za a aika dukkan wata alaƙa ta ƙasa da ƙasa in za a zo da wata dukiya su ne za su rubuta wa a alamul insafi yace su ne shugabanni waɗanda suke na adalci domin ba kowa ba ake kawowa a sanya akan dukiya sai wanda yake amintacce adali walintisafi kuma su ne shugabanni na ƙwato haƙƙin jama'a duk lokacin da wani aka ci haƙƙinsa sai su hudu girgam cewa ga yadda lissafin su ya ce wa shuhudul maqani'u filistilafi su ne masu bayar da shaida wanda ake dangana da shaidar su a lokacin da aka samu saɓani su ne shaidu al waɗanda suke masu danganar da jama'a filistilafi a wajen saɓani tunda in sun ba da shaida ga yadda lissafi shine kamar ministan kuɗi da ake yi a ƙasa wa kudubu diwani wato shine wannan yake a hannun ministan kuɗi yake yace wa qistasul a'mali yace kuma shine sikeli wanda yake na ayyuka kenan duk wani aiki da ƙasa za ta yi dole sai an waiwaye shi yaya akwai abin da zai isa na dukiya akan aikin da muka sa gaba kenan shine sikelin ayyuka shi akan shi za a auna wal muhaiminu alal ummali kuma shine wanda yake mai kiwo akan dukkan ma'aikata ma'ana shine zai ga iya ayyukansu kuma zai yi kiwo in ba su yi aiki ba ya katse musu albashi wa ilaihil ma'abu zuwa gare shi ne alma'abu makoma fisilmi dangane da sasantawa wal harji da yaki kenan in za a sasanta ma ta kanshi za a koma shi zai ce to iya kaza ya kamata mu bada na dukiya wal harji haka nan yaki kenan duk lokacin da za a taba asusun kasa a lokacin nan yaki yake kunno kai wa alaihil madaru akan shi ne ke wayo fi dakhli wal kharj game da shiga shigi da fice wa bihi manaqud darri wan naf'i yake cewa marataya ta cuta da amfani na ƙasa a hannunsa yake kenan jin daɗin ƙasa a hannun shi yake cutuwar al'umma a hannun shi yake tunda me yasa shi yake da asusu wa fi yadihi ribadul i'da'i wal man'i yake cewa a hannun shi ne ke akwai madaurin kyauta da hani kenan in ya ga dama sai ya sanya ya ce a ɗauki kaza a ba wada bangare kaza a ƙasa bangare kaza in ya ga dama sai ya ce a hana yace walaula qalamul husabi yace kusan da cewa fa in ba dan alƙalamin masu lissafi la'audat samaratu liktisabi yace amfanin sana'a yace da ya hallaka tunda ba a san cewa an ci riba ko kuma an faɗi walattasalat tagabunu ila yawmil hisabi yace da kamun ga ma'ana yaudara da ya sadu ta zarce ila yawmil hisabi har zuwa ranar kiyama ma'ana in ba dan akwai lissafi ba to da a kullun cikin yaudarar mutane ake har zuwa ranar kiyama amma duk lokacin da mutum zai yi lissafi to zai san cewa an cuce shi ko ba a cuce shi ba wala kana nizamul mu'amalati mahalulan yake cewa da tsarin mu'amala tsakankanin jama'a ya kasance abun kuncewa an warware shi duka ya zaizaye wa jurhu dhulamati matululan ya ce rauni na zalunci da ya kasance abin zubar da jini ne a banza ba tare da wani sakamako ba wajidu tanasufi ya ce wuyan adalci da ya zamanto maglulan wato abin kukuncewa wasaifu tazalimi ya ce kan sakalin zaluntar juna da ya zamanto maslulan abin zarewa in ba don alƙalamin lissafi ba ya ce ala a bisa cewa anna yara al-insha'i alƙalami na ƙaga wani zance mutakawilun mai ƙagar abin da ba a yi ba ne tunda anan galibi abin da malamin rubuta abin da ba a yi ba ne amma kamar yadda abin nan kamar an yi shi a tabbaci shine ya ce ala anna yara al'insha'i a bisa cewa alƙalamin al'insha ƙaga wani zance mutakawilun mai ƙagar abin da ba a yi ba ne domin wani lokaci duka ƙaryace-ƙaryace ne ake rubutawa. amma saboda wata manufa wadda take ta sanar da al'umma shine wato halshe a tace waira alhisabi ya ce alƙalamin lissafi shi kuma muta'awilun mai tawili ne saboda malamin lissafi zai iya rubuta sai ce a kuskurewa ne ne ni ina nihin kaza ne amma shi wannan zancen da ba a yi bane ya kaga ya ce wal muhasibu munakishin shi malamin lissafi mai bincike ne sai ya tsaya ya yi bincike ya hakika ne ya hakikance gaskiya al'amarin sannan ya rubuta ya ce wal munshi'u shi kuma mai kaga wani zance malamin insha'i abu barakish ya ce mai kaga abin da ba a yi ba ne mai kawatar da abin da ba a yi ba ne a duk abin da yake so yake yi rubutu ya kayatar da zance wanda zai kayatar da jama'a abu barakish sunan wani tsuntsu ne mai launi launin gashi an gane ko don haka duk mutumin da ke kawatar da zancensa dan a kama shi ne ake masa wannan kinaya a ce abu barakish wal munshi'u ya ce malamin insha'i abu barakish ya ce mai kawatar da zancensa ne wali kilaihi ma ya ce kowane ɗaya daga cikinsu yana da humatun ƙari hina yarka a lokacin da yake hauhawa kowanne alkalami ne yana da baki an gane ko wanda za a rubuta lissafi alkalami ne yana da tsini wanda za a yi rubutu don a karanta shi ma yana da tsini caye kowane ɗaya yana da ƙari hina yarka a lokacin da yake hauhawa ila an yulka har zuwa lokacin da za a jefar da shi wa yurka wato a nemi tsari game da shi wa i'inatun fi ma yunsha yake cewa akwai kuma wahaltarwa fi ma yunsha dangane da abin da ake kagawa na rubutu akwai wahala yake cewa hatta yugusha yake cewa har a kai lokacin da za a nuface shi wayursha wato a bayar da cin hanci domin kasancewar cin hanci za a baka a ce ka tsaya ka tsara abu kaza ka tsara abu kaza a ƙasa yace illal ladzina amanu waɗanda ba sa karɓan cin hanci sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka waɗanda suke nagari wa qalilun mahum kaɗan ne ko daga cikin jama'a kaɗan ne ake samu waɗanda suke a cikin malaman insha'i waɗanda ba sa karɓan cin hanci qala al-haris ibn hammam haris dan hammam ya ce falamma amta al asma'a lokacin da ya jiyar da kunnuwa daɗi bi ma raka da abin da ya ƙayatar wara'a an gane ko da abin da ya ƙawatar wannan dukkansu ma'anarsu ɗaya raka wara'a dukkansu ƙayatarwa kenan illa kasancewar lafazin arrau'u abin da ƙayin shi ya kai matuƙa har ya razanar da kai ka kasa gane yaya aka yi wannan abu ya ce sabnahu sai muka nemi dangantarsa ya gaya mana fastara ba sai ya yi kukwanto wa abalintisa ba ya ki kawo dangane ya ce shi wane ne dan wane me yasa yana tsoron cewa wani al'amari ne kuma zai faru kasancewar ya fusata wasu jama'a kenan takan iya yiwa ladabtar da shi za su yi walau waje da munsaban lansaba da ya samu wata mafaka lansaba da ya shige lafazin alinsiyab wato shine tafiya ta maciji shine sulalawa shine yake cewa walau waje da munsaban da a ce ya samu wata mashiga lansaba da ya kutsa ya shige fahasaltu yake cewa sai na tabbata min labsihi dangane da rikita al'amarinsa ala ummatin a bisa bakin ciki hatta da kartu ya ce har kai na tuna ba'a da ummatin bayan wani zamani wadda kara ba'a da umma ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun shine yace hatta da kartu har ya kai na tuna ba da ummatin bayan wani zamani fa qultu sai na ce wallazi sakhara al-falaka dawara na rantse da ubangijin da ya hore hanya ta rana da wata da taurari addawara wadda take mai yawan kewayo wal fulka sayyara na rantse da ubangijin da ya hore jirgi wanda yake mai yawan tafiya akan teku inni la ajidu riha abi zaidin yace lalle ni ina jin kanshin abu zaidi ina samun kanshin abu zaidi wa in kuntu a ahaduhu yace ko da yake na kasance na san shi zaruwa in mutum ne wanda yake ma'abucin kyaukyawar magana wa aidin kuma da ƙarfi wanda yake na jiki ga yacin wasama abanaina ha bi aidin da kuma wazkur abdana dauda zal'aid shine yake cewa zaruwa in ma'abucin kyaukyawar magana ne wa aidin da ƙarfin jiki fata bassama bahikan min ƙauli sai ya yi mulmushi bahikan yana mai dariya min ƙauli game da faɗata wa ƙala sai ya ce ana huwa ni kwani ne abu zaidi alasti halati hali wa hauli a bisa jirkitar halina da ƙarfina faƙultu li ashabi sai na faɗa ga abokaina na ce hazan lazi wannan shine mutumin da la yufra fariyuhu ba a iya yanko ƙayataccen al'amarinsa ma'ana duk abin da ya yanko na ƙayatar da jama'a babu wanda ya isa ya yanko irinsa alfariyu shine al'amari wanda yake na mamaki an gane ko kamar yadda suke cewa ƙalu ya maryamu laqad ji'iti shay'an fariya la yufra ba a yanko fariyuhu wato abin mamakinsa wala yubara ba a bujiro ma abkariyuhu wato ƙayataccen al'amarinsa lafazin abkariyu dukkan wani abu kyaukyawa wanda yake mai ƙayatarwa asali abkar wani daji ne wanda aljannu suke zaune a cikinsa sai ya kai larabawa dukkan wani abu wanda yake mai kyau sai su ce masa abkari ma'ana kamar aljannu suka kera shi na dawan abkar an gane ko shine ubangiji ta'ala yake sanya mana misalin wato shimfiɗa ta aljanna menene yake cewa muttaki'ina ala rafrafin khudrin sai ce wa abqariyin hisan don haka akwai kasuwa ta musamman ta larabawa saboda kaya ƙayatattu da ake kawowa suke ce mata abkar shine yake cewa ka anna salilal marwihina tushizzuhu salila zuyufin yuntaqadna bi abkara shine yace wala yubara ba a bujuruma abqariyuhu qayataccen al'amarinsa fa khababu minhu alwudda sai suka nemi soyayya da kauna game da shi cewa a zo a kulla abota wa bazalu lahu alwujda suka masa kyautar duk abin iya abin da suke da shi na dukiya an gane ko alwujid shine wadata askinuhunna min haisu sakantum min wujdikum faragiba wato sai yayi kyama anil ulfa dangane da abuta da su walam yargab bai yi kwadai ba fituhufa wato dangane da kyautannin da suka masa an gane ko atuhufa ita ce tsaraba jam'unsa shine atuhaf wa qala sai yace amma ba'da an amma ba'da an sahaqtum haqqi yace bayan kun wulakantar da haƙƙina li ajali haƙi saboda tsahin tufafina wa kasabtum bali yake cewa kun dishe halina an gane ko bal wato hal me yake cewa saya hadihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafa halahum shine yace wa kasabtum kun dishe bali halina li ikhlaqi sirbali saboda tsohon tufafina ya ce fama arakum ya ce ni ho ba na kallon ku illa bi ainin safina wato sai da ido wadda take mai kuna saboda bakin ciki wala lakum minni ba ku ba ku da wani abin da za ku samu game da ni illa suhubatu safina sai abuta ta jirgin ruwa kawai thumma anshada sannan sai ya sabu waka isma'u kayya wasiyatan min nasihin ma shaba mahaban nushi minhu bi gishihi لا تعجلن بقضية مبتوتة في مده من لم تبله أو قدشه وقف القضية فيه حتى تجتلي وصفيه فيها لي رضاه وبدشه ويبين خلب بركه من صدقه للشائمين ووبله من قشه فهناك إن ترى ما يشين فواره كرما وإن ترى ما يزين فأفشه ومن استحق الارتقاء فركه ومن استحب فحبه في حشه وعلم بأن التبر في إرك الثرى خاف إلى أن يستثار بنفشه وفضيلة الدينار يظهر سرها من حقه لا من ملاهة نقشه ومن الغباوة أن تعظم جاهلا لسكال ملبسه ورونق ركشه أو أن تهين مهذبا في نفسه لدروس بزته ورثة فرشه ولكم أخيط امرين هيب لفضله ومفوف البردين إيب لفهشه وإذا الفتى لم يغش آرا لم تكن أسماله إلا مراكي عرشه ما إن يضر الأضب كون كرابه خلقا ولا البازي حقارة أشه yace isma'u khayya ya kai dan uwana ka ji wasiyatan wasiya min nasihin daga mai nasiha ma'ana ka saurari galgadi daga wanda yake mai galgadi ma sha ba mutumin da bai gauraya mahaban nusihi tsantsar nasiha minhu tashi bi gishihi wato da ha'inci an gane ko bai yi algushi ba dangane da nasiha ma sha ba bai gauraya mahaban nusihi wato tsantsar galgadinsa bi gishihi wato da algushinsa la ta'ajalan yace karka yi gaugawa bi qabiyatin dangane da yanke wani al'amari bi qadiyatin da wani al'amari mabtutatin abin yankewa ma'ana karka yi gaugawar yanke hukunci fi madihi game da yaban mallam tabluhu wanda baka jarraba halinsa aukar shihi wato ko kuma aibanta shi karka yi gaugawar zargin mutum ko kuma yaban shi in har baka jarraba halinsa ba alkadshi shine yago abin da yake nihi anan zargi yace waqifil qadiyata ya ce ka da hukuncinka fihi game da shi hatta taliya har sai ka bayyana wasfaihi wato shine sifofinsa guda biyu fi halayir dahu a cikin hali wanda yake na yardarsa wa baɗishihi wato da kamunsa kenan sai ka jarraba halinsa wanda yake na yarda da lokacin da yake tsananin fushi waya bi na kullabu barkihi min sirikihi wato yaudara ta walƙiyarsa ta bayyana min sirikihi game da gaskiyarsa ma'ana sai ka bayyana ƙaryarsa da gaskiyar shi ta bayyana gare ka shine yake cewa waya bi na har sai ya bayyana kullabu barkihi yaudara ta walƙiyarsa min sidikihi game da gaskiyarsa lisha'imina ga masu kallon walƙiyar wa wabaluhu wato sai mamakonsa ya bayyana min ɗashihi game da yayyafinsa sannan za ka yanke hukunci ya ce fahunaka a wannan lokaci in tara in ka gama ya shino abinda zai aibanta shi fawarihi karaman ya ce ka lullube shi saboda karamci karka huto ka yayata wa in tara idan kwa ka ga ma ya zino abinda zai kayatar da shi zai kawatar da shi fa afshihi ka daidaita a cikin jama'a ka ce wani mutumin kwarai ne wa man istahaqqa lirtiqa'a duk wanda ya cancanci a ɗaukaka shi ya ce faraƙihi ka ɗaukaka shi ka kai shi matsayinsa wa man istahabba duk wanda ya nemi a jefar da shi ya ce fahubbahu jefar da shi fi hashihi a cikin jirjinsa lafazin alhashi shine inda itace suke taruwa su yi duhu wanda in mutum zai yi bayan gari can yake labewa shine ake ce masa alhashi wato jibji kenan wa man hadda duk wanda ya nemi a sarayar da shi fahuddahu yace ka sarayar da shi fi hashihi a cikin jibjinsa duk wanda ya cancanci wulakanta yace ka wulakantar da shi wa alam yace kai sani bi anna tibra ita ba zinare fi irki sara a cikin jijiyar ƙasa take kafin kuma a ɓoye take ila an yustasara har zuwa lokacin da za a binciko ta bi nafshihi da sababin tonowa kenan tana kwance a cikin jijiyar ƙasa sai in an tona ake samunta amma matukar ba a bincika ba bayan da za a yi a gane mutanen ƙwarai ya ce wa fadilatu dinari ya ce fifiko na dinari ya baharu sirruha sirrinsa na bayyana min hakkihi game da gogewa sai in an goge ake sanin kyawunsa lamin malahati naqshihi yace ba da sababin kyawun zane ba a'a sai in an goge ne sannan ake gane kyawunsa yace wa min al-ghabawati yana daga tsabar wauta an tu'azzima jahilan da zaka girmama jahili li siqali malbasihi saboda santsin tufafinsa ya sanya tufafi masu tsada wa raunaki rakshihi kuma da ƙayi na zanen tufafinsa wannan wauta ne an gane ko yake cewa au an tuhina muhazzaban ko kuma da zaka wulakanta muhazzaban mutum wanda yake mai tacacciyar ɗabi'a fi nafsihi a karan kansa lidurusi bizzatihi saboda ƙoƙewar tufafinsa warasati furshihi saboda tsohon shimfiɗarsa kasancewar tsohon tufafinsa da kuma kasancewar rashin kyawun mazauninsa kar ya sanya ka wulakanta mutum kenan anan duka wauta ne idan ka ga mutum da tsahin tufafi ka wulakanta shi ko kuma mutum in ka gan shi da tufafi kyawawa shi kenan sai ka girmama shi ka ɗauke shi ka kai shi wani matsayi ya ce walakam akhi ɗimraini ya ce da yawa an samu wanda yake ma'abucin tsahin tufafi hiba aka ji tsoronsa saboda kwarjininsa lifablihi saboda darajarsa wa mufawwafil burdaini yace da yawa mutum wanda yake mai zane na tufafi iba aka aibanta shi lifushihi wato saboda alfashe shi nawa ya sa kaya waɗanda suke manya-manya tsadaddu kuma lalataccen mutum ne mayaudari ne yace wa izalfata yake cewa idan saurayi ma'ana mutumin kwarai lam yagsha aran bai zai ke bai ruhoma aran wato abin Allah wadai lam takun asmaluhu raggashi ba za ta zamanto ba illa maraƙiya arshihi sai dai mai ɗaukaka gadon shi ne wanda yake na daraja tsahin tufafi bayan da za a yi su dawo da darajar ka ƙasa sai dai su ɗaukaka in har ya kasance ɗabi'unka sun yi kyau ma in ya zurru al'ababa ya ce ai baya cutar da takobi kaunu kirabihi khalaƙan kasancewar kubansa wato tsoho ne walal bazi ai baya cutar da meki haƙaratu ushihi wulakantar sheƙar shi yanzu meke gidan shi gida ne wanda yake mai rauni amma ba zai wulakantar da shi ba yace thumma ma attama sannan bai yi jinkiri ba a nistauƙafal mallaha sai ya nemi tsaye da matukin jirgin wasa'i da minas safinati wasaha ya hayo sama daga cikin jirgin wasaha ya kaɗi gabansa ya tafiyarsa an gane ko saha anan minas siyaha ne ga ya can fasihu fil ardi arba'ata ashhur fanadima kullum minna kowane ɗaya daga cikin mu sai yayi nadama alama farrafa a kan abin da yayi sakaki fi zatihi game da al'amarin wannan mutum wa agaba wato ya rimtse jafanahu wato idansa alaƙa zatihi a bisa kumtsar da take tare da shi na aibantawar da ya ma wannan mutum wata ahadina muka ma junanmu alƙawali ala Allah na hatakira shaksan a bisa cewa nan gaba ba za mu yarda mu wulakanta wani mutum lirasasati burdihi saboda tsohon tufafinsa wa Allah ya saifan ba za mu wulakanta takobi makbu'an wanda yake ɓoyayye fi gimdihi a cikin kubansa ga ya can wala aqulu lillazina tazdari ayunukum shine yace wala nazdariya ba za mu wa alla nazdariya ba za mu wulakanta saifan takobi makbu'an wanda yake abun ɓoyewa fi gimdihi a cikin kubansa algimdi shine gidan takobi kenan wannan shine ƙarshen makama ta ashirin da biyu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك